nabi wanda ba dan uwa ba ko ba wanda yake na kusa da kai ba kamar yadda wani hadisin ya ƙara tabbatar da wannan magana yayin da ita Zainab ta ji manzon Allah ya yi umarni da a yi sadaka sai ta yi niyyar ta yi sadaka da kayan adan da take da shi manzon Allah ya ce da ita a sai Mijinta Abdullahi da Masauku ya ce da ita to ai ga mu ma mabukata ne har in dai zaki sadakar aiki sadakar a gare mu shi yafi da ni da ɗanki sai ta je ta tambayi mawa manzo Allah ya gaya mata ya tabbatar mata abinda Abdullahi dan Mas'ud ya gaya mata cewa lalle haka yake Abdullahi dan Mas'ud ya yi gaskiya mijinki da ɗanki su suka fi cancantar da ainihin wato ki mu sadaka su suka fi cancanta da ki mu sadaka fiye da ainihin wato wani ajnabi da wannan hadisin kamar ya ƙara tabbatar da hadisan da suka gabata ma'anarsu suna tafiya duka ɗaya wannan hadisin imamul bukari ne ya ruwaice shi a mun lura da ma'anar wannan hadisin za mu ga cewa lallai hadisin yana ba ma'anar cewa alsadaqatu alal aqrabi afdalu min as-sadaqati alal ba'idi wato yin sadaka a wanda yake ɗan uwa na kusa fitala da yawan lada sai da yin sadaka a wanda yake mafi nesa domin idan aka yi sadaka a wanda yake na kusa to zai zama li'annaha sadaqatun wasilatu rahimin ma'an ma'ana kenan ga ladan sadaka za a rubuta maka ga kuma ladan sada zumunci da za a rubuta maka kaga kana da lada biyu kenan ta maganar malam Bahaushe ko ka jefi tsuntsubi da dutse daya dan haka ashe yin sadaka a wanda yake na kusa dan uwa shine yafi fiye da wanda za a yi daban wanda yake yake ba dan uwa ba wale haza saboda haka haba ya yi alhaji fi sadaqati al'ajani saboda haka manzon Allah sallama ya kwadaitar da yin sadaka akan yin sadaka ga na kusa dangi dan uwa fiye da yin sadaka da wanda yake a janabi wanda yake a janin wanda yake ba dangi ba ba uwa ina fata an gane wannan ashe kenan idan zaka fita kai tafiya ka gane ka dan sa canji a aljihun ka don kai sadaka da shi idan masu bar su ko to yanzu ga yara da suka rako ka baba Allah ya kiyaye baba a dawo lafiya ga wasu yaran anguwa ga abin duk ka rarraba musu ka ba wasu sadaka ka yi mai a sadakatu wasilatun rahim ka yi sadaka ka kuma sada zumunci sai dai abin yana da kauri wanda kai niyan za ka yi sadakan to akwai wani makwacinka shi kuma kasu mabukaci ne to ka ba shi musamman kuma ko ɗan uwanka ne kuma ɗan uwanka ne ko makwabci to ka ba shi shi ya fi girman lada fiye da sai ka je yin ka hau mota ka ba wani a waje da yawa za ka ga ba ma gane wannan falalar sai ga mutum ga ‘yan uwansa da dangi suna cikin bukata suna cikin halin kunci suna cikin matsi na rayuwa amma sai ka ga mutum a can a gefe yana kyautar mota a wani ba dangin iya babu na baba wataƙila ma wancan ɗin ya masa kyautar mota ne saboda ya iya gulmace-gulmace ya iya munafunci ya ɗauko maka wancan labarin na ƙarya da gaskiya ya kawo maka ya ɗauko maka wancan labarin na ƙarya da gaskiya ya kawo maka kai kuma jin daɗin wannan sai ka ɗauki mota ka bashi ko kuma wataƙila za ka bashi motar ne don ya je ya yaya taka aiwa ne ya ba mota aiwa ne kaza kaza ai in wannan ne babu ladan ma gaba daya in dan wannan ne babu ma ladan gaba daya an gane so dan uwa na jini magana ta gaskiya shi yafi bukatuwa dan uwana kana da arziki ka san akwai ƴan wasu matsaloli da suke faruwa galibi shedan ya shiga yayi da baibayi ya hana mutum yayi wa ƴan uwansa alheri menene shi shine da yana daga ciki wai sai ka dinga tuna abinda da ƴan uwan suka maka haba ba za ka yi ta irin ta annabi Yusuf alaihi salatu ba yace la tasriba alaikumul yawma yau babu komai ba kone laifi a ta gare tsakanina da ku bai ma taɓa tuno musu ma da abin da suka yi musu ba ya musu alkai ya musu goma ta arziki idan da lokacin da kike ƙoƙarin tasowa kana ƙoƙarin tasowa ƴan uwanka na kusa kasan ana samun wannan ko ƴan uwa na jini ƴan uwanka na kusa su ne suka fi girman bayyana suka fi bayyana hassadar su gare ka suke ta ƙoƙarin me don ƙofar da kai sai ka faɗi ƙasa ba su so a ce ka tashi ainihin wato suna kana ƙoƙarin yunƙuri idan aka yi rashin sa'a kenan don ba dukkan family ne suke da wannan ba idan aka yi rashin sa'a shaidan ya shiga ya samu biyan bukata sai ga kana ƙoƙarin tasowa da fafutukar neman arziki ƴan uwa kuma suna ƙoƙarin yi maka ainihin wato tsara da sassaka ko mu ce suna maka zagon ƙasa ta yadda ba za ka ci gaba ba ba za su so su ga ba za su so su ga ka zama abin da kake so ka zama ba ko kama ko kana cimma nasara a ainihin wannan motsin da kake yi galibi ana samun haka ko to sai Allah ta'ala kuma ya daga ka Allah ta'ala ya riga ya ce kai ne to don Allah karka tuna wancan abu karka tuna ka daure ka yaƙi shaidani ka yaƙi iblis don da zaran ka yi arziki abinda zai dinga tuno maka kenan sai ka ji kwata-kwata ba ruwanka da su ‘yan uwanka wa'yansu uwa ɗaya uba ɗaya ne wa'yansu ‘yan uba ne an fi samun wannan ma wajen ‘yan uba ko to ko ‘yan uban ne karka waiwaci baya karka duba abin da suka yi maka ka dinga kai ka dinga kokarin yi musu alheri kafin ka yi wa wani ajanabi wanda ba dan uwa ba ba dangi ba ka fara yi musu tukunna wannan din ma sai ya zama abin kunya gare su ko ba haka ba nace ah ka duba dai mun ji kunya wallahi ashe wannan dan mutumin kirki ne shi ba ruwansa ashe duk abin da muke kallon shi baya gabansa duk abin da muka yi masa ma ya manta bai kalla ba bai tuna ba ga shi yanzu shi ne yanzu ya rike mu ‘ya'yan namu da muke don su ba su rike mu ba ko ‘yan uwan namu da muke uwa ɗaya uba ɗaya don ba su rike mu ba yau ga shi shi ɗin dai da muka yi masa kaza muka yi masa kaza shi ne kuma yake kula da mu kaga kaka da ka shedan ka yaƙe shi sannan ka ɗauka martabarka da darajarka a wajen Allah ka ƙara girmama ladanka sannan kuma ka toshe bakin ɗan uwanka kuma ka sa su kunya ko ba haka bane ba to abin da ya kamata kenan kar ka dinga tina makirci da makida da suka dinga shishirya maka lokacin da kake kokarin yunkurowa sai ka tashi ka haɓaka da arziki kar ka kula kar ka damu ba a waiwaye idan mutum ya riga ya girma yayi sama Allah ya ɗaga shi to kar ya dinga tuna baya kuma an gane ko har yaushe kuma ai ka ci baya ai ka ci baya ka zo kana tuna kar ka yadda a dinga cewa kaga wannan wanin nan kaga wanin nan da yake kallon sa wannan mai fuskaran nan to ka san wani eh na san shi to uban su daya Allah uban su daya uban su daya to kaga wa daga nan gurin wannan mutumin da aka ba labari mai zai ce zai ce baka kyauta ba ko ba haka bane amma kai a wajenka zaka ce da ya maka adalci da ya kamata ya tambayi salsala ba bukatun ma a tambayi salsala kawai dan uwanka ne kai kokari ka ga masa yawa sai dai akwai wani abu guda akwai dan uwan da duk yadda za ka yi masa Allah bai so shi da arziki ba ko ba haka bane ka dauka ka bashi ka yi masa ka yi masa ka yi masa shi bai san yadda zai yi kokarin naira goma ta zama naira sha biyar ba bai san yadda naira ɗari za ta zama ɗari da hamsin ba shi dai abin da ya tun da ya tashi dama a bashi kawai ya kashi ya ka iya da shi wannan babu wannan sai dai ka bari ka yi haƙuri bukatun matsalolinsa za a yi auren ƙyarsa ka yi masa an gani ba shi da lafiya ka kai shi asibiti ɗansa bai da lafiya ka kai shi asibiti abincin gidansa ya ƙare akwai yadda za a yi ka aika masa shi kenan abinda za ka yi ƙoƙarin yi masa kenan an gane ayan kai masa hakan ma aika rufa masa asiri ko yawwa kuma a hakan karka manta za ka dinga jin labaru suna zuwa suna dawowa ko yana zaginka ko yana cewa kaza kaza ko yana kaza kaza karka taɓa kulawa karka damu wani ma sai ka yi ƙoƙarin ka yi iya himmarka watakila zai ya fita ya tafi je nema abin da zai ci sai zai ya samu kaka masa buhun shinkafa ba mamaki kaji ya ce aikin banza ga ya zanci don an kawo buhun shinkafa ga ya zanci nawa ya bayar aje mu to ba ai arzikin sa arzikin banza ne arzikin arzikin karuna arzikin karuna sai kaji wannan labarin ya dawo maka kar ka damu ka rufe kunnanka ka toshe ba ruwanka kai kana neman falalarka ne a wajen Allah an gane karka damu da wannan amma kun san wannan ai sai wanda idan ya iya ishe dan ko sai ka daure ka ya ishe dan da gaske zaka iya wannan kuma idan kana musu sai ga Allah ta'ala na ta bunƙasa arziki karba ka manta wallahi kai arzikin ma sun tabbatar kafitu kai gaban ka yi sama amma wannan tsara da sassakan wallahi ba su daina ba su daina ko matsala ta ɗan ubanci ko matsala ta iyayya haka kawai ko matsalar cewa ai su ne manyan yayu kuma ya za a kai ɗin ka zo ka zama haka yaron da a gabanmu aka haife shi yaushe ma aka haife shi zai zo ya nuna mana wani arziki kaza kaza kaza da abin da ya kama da wani kai kuma ka je ka ce yaya me ya faru ai haƙuri kaza kaza in wani abu ne naka ya taso ka zo ka ba su shawara ka san ma ba za su baka shawara mai kyau ba amma ka zo ka ba su shawara ya ina son tsan tsara ka zaka ah to yanzu ga ina ga in ka ga in ka ga dama ka je kai kaza in ka ga dama kuma kai to me za mu ce maka hmm wani ma ce to ba sai ka je kai abin da ka ga dama ba ba kai mai kuɗi ba ne ai kai mai kuɗi ne ka je kai abin da kike ba ruwanka duk wannan ka yi tsallallabawa a zauna lafiya a rubu lafiya an gane in mutum ya gane yana son ladansa a wajen Allah amma sai ya daure yana da wahala sai an daure yana da wahala an gane wannan to in dai mutum ya yi to ka riƙi wannan hadisin ka aiki da shi na danginka ɗan uwanka na kusan nan ka jawo suna ma fisga suna janyewa kai kuma kana jawo kana ma da labarin suna suna shirya maka ba wata maki da wani sharri kai dai karka yadda ka fada ai kai ka san kafis kuma sun ma sun san wallahi kafis ko ba haka bane to da wannan Allah ta'ala zai dinga kallo kuma ya dinga kiyaye ka kuma ya dinga daga al'amarin kuma ladan ka ya zama yana zama cikakke a wajen Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala an gane wannan abin da aka fahimta wannan hadisin yan uwa abubuwa kamar guda uku cewa lallai a wannan hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi umarni da ainihin wato arra'iya shugabanni da jagorori da masu hali su zama suna yin sadaka sadaka tana da muhimmanci tana da amfani ƙwarai wa fi'ilul khair sannan kuma da aikata ayyuka na alkhairi abin da yasa dazu nake gaya muku magana cewa 'yan uwanka ka musu kaza ka musu kaza shi alkhairi kullum sanda duk kai shi kar ka taba tsammanin wai wanda kai wa alkhairin kana tsammanin wani sakamako a wajensa a'a kai alkhairin Allah ne zai zo maka da sakamako Allah ne zai biya ka an gane amma in za ka yi wa mutum alkhairi ne don shi wata rana ya biya ka a'a wannan ka faɗi za ka yi alkhairi saboda neman sakamakon wannan alkhairin a wajen Allah subhanahu tabaraka wataala kuma wallahi sai dai in baka yi ba yadda na gaya maka nan ka'ida duk aikin alkhairin da ka aikata wallahi sai ka ga ninkinsa a rayuwarka a gabanka a aikace kuma kamar haka ne in sharrin ma ka kulla wallahi sai kaga ya dawo ai malam bahaushe yayi wata magana wannan magana tana daidai da hadisi menene ai ne wato alkhairi danko ne duk inda ka aika shi sai ya dawo sai ya dawo to haka sharrin ma an ka aika sai ya dawo yadda an ka aika alkhairi zai dawo wallahi sharrin ma an ka aika sai ya dawo naka in wa in kana so ka zaɓa duk abin da kake so wa kanka shi za ka aikata don duk abin da ka aikata nan a rayuwarka sai ya dawo maka na tabbatar wannan maganar wasu da yawa sun gani wasu da yawa sun aika saƙonni don duk abin da ka aikata saƙo ka aika a nan wurin cewa mace ta yi sadaka da kayanta da dukiyarta ko ta yi kyauta ba tare da izinin mijinta ba malam yana ga lalle ya halasta kamar yadda na faɗa amma ya saba da mazhabar malikiya mazhabar malikiya suka ce a'a mace ko sadaka za ta yi ko kyauta za ta yi bai halasta ta yi kawai ba tare da izinin mijinta ba sai ta nemi izini a wajen mijinta sannan sai ya yi mata ai ita ma malikiya tana da hujja a wannan hadisin ko domin zai ta shawara da mijinta ko ita Zainab din sai ta shawara da mijinta Abdullah dan Mas'ud har ma yace mata ma ta yi masa sadakan ita da yan shi da dan sa ko shine ta tambaye manzo Allah manzo Allah ce yin hakan yafi dan haka malikiya su ma suna da dalili cewa lalle ayi shawara din sannan a wannan hadisin mun fahimta akwai falalar yin sadaka a dangi da ɗan uwa ko falalar yin sadaka a dan sada zumunci ta fi lada fiye da sadakar da za a yi ta wanda babu dangi iya babu na babu sai dai idan an gamsar da dangi to kuma babu laifi na gefen ma a yi musu an gane yawa ba a ce lalle sadaka sai a dangi ba yi wa dangi ya fi lada shi ne kawai magana an fahimta wani sannan na biyar daga cikin abin da aka fahimta wani hadisin jawazu ida'u zawjati zawjaha almustahiqu min zakati maliha ya halatta mace Allah ya bata dukiyar da ta kai nisabi za ta cire zakka to ya halatta duk zakkar ma ta dunkule ta ba mijinta an gane ku ta dunkule ta ba mijinta babu laifi zakkar tayi zakkar tayi har ma ta filada har ma ta filada sai hadisi na gaba shine hadisin da aka karbo daga Abdullahi dan Umar رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لهن متفق عليه حديثي daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda yace lalle manzon Allah wanda tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi yace la yazalu la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas kaga illar wannan hadisi yana karantar da mu illar roƙo illar roƙo illar bara illar bara kai haƙuri ka nemi wadatuwa ka samu ƙana'a ka wadatu daga abin da Allah ya baka shine babban arziki ka wadatu daga me abinda Allah ya baka shine babban arziki manzo Allah ce mutane ba za su mutum ba zai gushe ba kullun al'adar sa bara kullun al'adar sa roko kullun al'adar sa maula to ba zai gushe ba akan wannan halin har sai ya zo wajen Allah ranar tashin alkiyama fiskarsa gaba ɗaya tana ƙwarangwal babu da tsokan nama a jikin fiskar tasa haka zai zoron tashin alkiyama saboda bara da yake haka zai zoron tashin alkiyama a gaban Allah kuma ma'ana shine ma'anar walaita fi waje nuz'atu lahani babu daidai da ɗan yankin tsokan nama a jikin fiskar bukari da musulun suka ruwaci hadisi na haka ‘yan uwa masu albarka bara ba shari'a ba ba a son ta kwata-kwata sai dai inda ta kama sai dai inda ta kama in ta kama bisa larura a iya lokacin ne kawai ake bukatanta idan ka samu bukatar lokacin to ka kame ka kiyaye ba wanda yafi illa kamar mutumin da yake bara takassuran lil mal mutum yana bara dan ya tara dukiya yana dan ya tara dukiya wannan laifi ne mai bara wanda aka yarda masa ya bara mutum ya waye gari duk kokarin da zai ya buga nan ya fita nan ya samu bai samu ba babu abin da za a ci a gidansa to babu laifi a nan wurin ya roƙi wani ya bashi inda hali abin da zai ɗanci ɗin amma kar ya mai da shi sana'a kar ya mai da shi kullum ba ma tunanin ma sana'ar da zai yi kawai kullum garin Allah ya waye sai dai a fitana a buga ta a buga ta babu sana'a ba daidai bane shari'a ba ta san wannan ba laifi ne mai girma mutum ya zauna babu sana'a laifi ne mai girma ka yi ƙoƙari ka yi sana'a a wannan sana'ar sai Allah ya sanya mata albarka ah wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallama yana bara a masallaci ya je ya dawo ya je ya dawo manzon Allah ya ce masa kaiwa ne zo ka je ka saro mini kota a jeji ka kawo kotar gatari wannan bawan Allah ya je ya saro ƙotar gasar ya kawo manzon Allah sallama ya samu ruwan gatari ya huda da hannunsa mai albarka ya saka ya ce ungo wannan ka je ka dinga saro je itace a jeji kana zuwa kana sayarwa kar na sake ganinka a masallaci sai bayan sati biyu ka ji ba manzon Allah kar na sake ganinka a ina a masallaci ko masallaci kar ya sake zuwa har sai ya samu abin da ya dogara da kai na rayuwa ya je ko yana saro itace yana sayarwa yana saro itace yana sayarwa wallahi kafin ka ce me ya taro kuɗi masu yawa ya zo da makudin kuɗi masu yawa wajen manzo Allah sallama manzo Allah ya samu jari da shi manzo Allah ya ce to wannan shine mafi alkhairi gare ka da ka dinga bibiyan mutane kana roƙon su ko su baka ko su hana ka kuma mutumin da yake mai bara ya haɗu da bakin ciki da takaici kullum yana cikin damuwa kuma mutum idan ya mai da bara ita al'adarsa kullum ya fara lalacewa kenan daga sanda ka fara bara ko ka fara maula to ka buɗe wa kanka ƙofar talauci har abada ba za ka arziki ba haka manzo Allah ya ce man fataha ala nafsihi baba su'al fataha ala nafsihi baba al-faqr duk mutumin da ya buɗe wa kansa ƙofar roƙo, ƙofar bara, ƙofar maula, to ya buɗe wa ƙofar talauci na har abada. Har abada ba zai arziki ba. Ka samu ƙana'a, a wayi gari ba abin da za ka ci, amma ka yi haƙuri. Kana ta ƙoƙarin buge-buge, kuma kana ta addu'a Allah ya kawo. Kuma Allah ya kawo ɗin. Ita illar bara an ka fara, ka ɗan ji daɗin abun. Shi kenan. sai ya zamanto maka jiki kana ganin kamar gaba ne kana ci a cikin sauki kana ga kamar kana ci a cikin sauki amma an ka kalli rayuwa zaka kullun kana ƙara komawa bayan kuma kullun talauci yana ƙara dabaibaye ka matsaloli suna ƙara kewaye ka a rayuwa kar mutum ya yarda ka yarda da qana'a manzo Allah ya ce alqana'atu kanzul la tanfar ita qana'a wata taska ce da ba ta karewa taskar dukiya ne da ba ta karewa duk arzikin mutum yana jin talauci a tare da shi amma wanda yake da kana'a ba jin tsoron talauci an gane za ka mutum yana da arziki da ba ya iya kyauta wai yana jin tsoron talauci amma wanda yake da kana'a yana da kaɗan sai dinga ɗauka yana bayar haka ne ko ba haka bane wannan hadisi yana karantar da ma'anar ijmal cewa al-islamu al-islamu dinu harakatin wa amal kajuba manzo Allah ya ce wannan ma'anar hadisin nan yana karantar da mu addinin musulunci addinin motsi ne da aiki ba addinin ce ma zaune bane addinin motsi ne da aiki da nema harakatun wa amalu masu iya magana suka ce alharakatu baraka a cikin motsi akwai albarka in dai za ka motsa za a samu albarka yar sana'ar da ka raina kana motsawa da ita Allah yake sanya mata albarka don Allah barin gwada muku wata sana'a ku sha mamaki albarkata kuma wallahi motsin ne kai kanka kai ba wai shi kansa mai sana'ar yana mamakin yadda Allah yake sa yake ci a gidansa za a ga mutum yana da matarsa ɗaya yana da yara guda biyar a gidansa kuma dattijo ne ya shekara kamar hamsin da biyar zuwa sittin amma sai ka ga da ɗan tire yana kasa gauta da leman tsami a kan tiren ko yana zaune wannan tiran gaba ɗayansa in kai lissafin abin da ya kan da leman tsamun ni na tabbatar ba zai dubu biyar ba haka ne ko ba haka ba ne amma wannan ba shi da wata sana'a da ta wuce wannan a nan yake wuni a kasuwa a gabanta amma ka san shi sama da shekara goma ko ashirin a kanta yake ci yake sha don Allah wannan zai ishe ka gane wata albarka ta motsi ba albarkar kasuwa ba ita kasuwa Allah yana sanya mata wata irin albarka ta musamman sai ka dinga mamakin ma yadda arziki yake bulowa akwai da yawa wanda an ce yayi bayanin yadda arzikin sa ya taru ba zai iya ba bai zai iya bai sani ba albarkar motsin ne albarkar kasuwan ne albarkar nema ne amma kawai wai ka zauna ka zauna kai ba za ka nema ba sai dai in wani ya samo ka je da Allah in kana da kaza ne da Allah dan bani irin a tsakankanin abokanai kana ga haka mai abokinka ne ba mutunci bane mutuncinka yana ƙara zubewa ne baka sani wata rana ma zaka ji baka nan ta shi fa wannan fa ya dame mu shi kullun da an dan zauna ka dan sai ka ce sai ka ya ce ka dan bashi 500 ka dan bashi 1000 haka kullun shi ba zai je yana ba sai ka ga abokantakar ma tana baya ko ba haka bane sai kuma ka je kana zagara ga wani mutum banza ajin mu ɗaya da shi ba wai amma ya zo yana mun kaza kaza kaza ajin mu ɗaya da shi wacce yanga zai nuna mun wanda kaza zai yi mun ka tashi ka je ka nema ka tashi ka je ka nema kuma wallahi ni anan wurin akwai matasa da yawa la ga wai su sun kammala digiri wai ba kokarin neman komai ko sana'ar karfi ko neman koyanta ko sanin wani abu wai suna jira sai aikin gwamnati ya samu ina mamakin wannan aikin gwamnati aikin gwamnatin da yanzu yana samuwa ne kaddara ma yana samuwa me ma za ka yi da shi wallahi aikin gwamnati ya kai matsayin yanzu a dinga neman masu yinsa suna gudu a rasa me yasa bai da wani tasiri bai da wani rufin asiri bai da biyan bukata ko ba haka bane kowane irin kwas kake ganin sa wai da mutum wai ya ce zai aikin gwamnati wallahi ba zai rufa masa asiri ka nemi harkokin sana'a na rayuwa ka nemi noma wallahi ka nemi noma ka nemi kasuwa waɗannan harkokin da kai guda biyun nan wallahi a su Allah ya sanya wa albarka duk albarka tana wurin manzo Allah ne ya yi addu'a da kansa ya sanya musu albarka ba dole kaga suna bunƙasa ba yanzu yanzu da muka shiga irin wannan halin da muka shiga na wannan yanayin nan don Allah wane ne ake ganin su kamannin daidai da mutane ba su dan canza ba ɗan kasuwa da manoma ko ba haka bane ba da makiyaya su ne kawai suke da rufin asiri a wannan high inflation da muka shiga su ne kaɗai suke cikin rufin asiri amma ba abin tausayi irin ma'aikacin gwamnati ko ba haka bane ba abin tausayi irin ma'aikacin gwamnati ko nawa kuma ake biyansa sai dai in sata yake in sata yake ko kaga za ka ƙara ma tausaya masa ko idan idan sata yake za ka ƙara tausaya masa wahala ta ƙaru wallahi a nemi sana'a a nemi sana'a kasuwanci da noma wannan sune albarka wannan hadisi ne manzon Allah cewa yi idlibur rizqa min khabayal ard kuna san arziki to ku nemi arziki a ƙarƙashin ƙasa bayamu ba mutanen da suka fi samun arziki kamar mutanen da suke neman arziki a ƙasa a ƙasa duk arzikin da ka sani wallahi yana ƙasa me ya arzikin ƙasan nan ne kan ba mai bane a ina yake a ƙasa gold da ake tono shi a ina yake a ƙasa tama da ake tono ta a ina take a ƙasa kuza da ake samu ta a ina take a ƙasa irin gawayin nan mai tsadan nan da ake auna a ina ake samu shi duk a ƙasa ne duk arzikin da ka sani na tattali duk a ƙasa ne a ƙasa ne sannan kuma ga noma in ka iya in ka san noma in ka iya noma shi noma ka yi shi da ilimi za ka ga abun mamaki cikin inganta tattalin arzikin noma ƙasashe da yawa sun dogara da noma a duniya kaga Morocco Morocco tattalin arzikinta noma ne Allah tattalin arziki kai ƙasashe da yawa tattalin arzikin su noma ne ƙasashe da yawa a duniya tattalin arzikin su noma ne noma ne yaushe za ka zama kana magana aikin gwamnati ai aikin gwamnati ai lebura ne ma'aikacin gwamnati ai lebura ne marar yanci a sai an ƙara amfani da hankalinka da wayonka da shekarunka da lafiyarka shi ke da a ce to ritaya in ka zo ritaya ka zama hukaci o ba haka wallahi ah duk mutumin da ya ritaya aikin gwamnati da wata uku wallahi in ka gan shi sai ka gane ya yi ritaya wata uku za ka bashi haka ne ko ba haka bane to kana aikin gwamnatin ma ka rubu da bashi ne ba wani aikacin gwamnatin da ya rubu da bashi ko ba haka bane ba za haka aikin gwamnati ba taɓa rufe asiri a mutane a je a yi noma a je a yi kasuwa a je a yi kiwo matasa wannan ita magana gaskiya a nemi arziki da gaske an gane ku a samu rufin asiri addini da kwanciyar hankali da komai da martaba da kima za ka yi shi idan akwai arziki tare da kai ko ba haka bane ba duk ba gashi ba mun zama abin tausayi ko ba haka bane a nemi arziki shine abin da ya kamata ta hanyar noma da kiwo da kasuwa abinda manzon Allah yake gaya mana kenan anan gurin an gane ku manzon Allah yayi addu'a a abubuwa guda uku a noma a sana'o'in hannu da kuma kasuwa wayannan abubuwa guda uku duk manzon Allah ya musu addu'a duk wanda ya tsaya a kansu zaka ga yana samun rufin asiri daidai gurguda a rayuwa in za ka yi karatu ka yi aikin gwamnati ma to ka yi ba za amma ya zama kana da sana'ar da za ka yi a gefe an gane ku ba za a hana aikin wuta ce totally wai kar kai ba a'a amma ya zama kana da sana'a wanda za ta kawo kuɗi kullum ba ka jira sai ƙarshen wata ba wani malami mai hikima ya gama maganan albashi ya ce shi albashin ma'aikaci daidai yake da jinin al'adan mata a wata sau ɗaya yake zuwa kuma kwana bakwai ya ƙare na Allah haka ne ko ba haka ba ne Allah haka ne kwana bakwai ya ƙare wadda dai albashinsa dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu yana da yara goma sha biyar a gidansa wallahi da ƙira su mata kwana bakwai da ƙira su mata kwana bakwai Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu lokaci ya ɗan jamu da yawa amma dai na so in farkar da mu a wannan muhallin gaskiyar magana don matasa su farka karkare na sana'a ko mun kankantarta ka zama ka fara kana yin ta aikin gareji ne aka koya ka je ka koya ka bi hankali za ka ƙware aikin gini na siminti ake ka je ka koya ka ƙware ko bokon kake ka je ka karanta architecture ka iya aikin zane wanda za ka dinga samun kuɗi a kan kai in ba ka yi karatu ba ka je makaranta ba ka da kwali to ka je ka yi sana'o'in hannun nan wallahi ba za ka iya ba ka je kana da ka yi ƙoƙarin yadda za ka samu jari ko na dubu biyu ko na dubu uku ka dinga zuwa kana sayo da ke kara uku kara biyar ka zo ka dinga yankawa a unguwarku ka fara da wannan ɗan dai kana yaro ɗan shekara goma sha biyu ka fara da irin wannan kafin wani lokaci ka ji inda ka kai ka ji inda ka kai da irin wannan ɗin kuma kana ɗan jefarwa kana ɗan jefarwa da ɗin ɗan amurka kuma sai ka sai ‘yar akuya ka ka shiga ɓangaren kiwo ma ko ka sai ko kuma kuɗin ba za su kai ka sai akuya ba kafin ka sai akuya za a daɗe ka sai ‘yar kaza ka aji da tattali da fulanin ake ba wani abin da zai iya tafiya in ba fulani an gane ko fulanin yana da muhimmanci kwarai da gaske yanzu anan gashi nan da yawa muna gani mutanen jigawan nan galibin su ne suke zuwa suke yin karaki suke yankan lemo da kankana da ayaba da waye sauransu ko kuna gani suna turawa a da kuna rena su kuna rena su suna tara arziki a garinsu a can ba ku sani ba mutum duk abin da ya samu ya tora ya ru yana aika wa iyalansa in ya dan samu abin ya yi kauri sai ya sai wata yar dabba ya aji kafin ka gani ga yawa ya gani mai kuɗin gaske ne sai ya sai bagza a garinsu to ka gani sai ya sai bagza a garinsu ko kuna nan kuna ga yan gari ne baki suna shigowa suna yin arziki yanzu in ka je Kano galibi masu kuɗin Kano baki ne galibi masu kuɗin Kano baki ne ko ba haka bane wai kai ɗan gari ne ba za ka ɗauki tire a kanka ba, wai kai ɗan gari ne ba za ka tura wulbairo ba, saboda abokanan ajinku ko, abokanan ajin karka ajinka ya zube, to ka bari ajin naka yanzu kar ya zube, nan gaba kuma zai zube gaba ɗaya ka rasa shi, ko ba haka wani? Ha, ai yanzu kan wannan mai sauƙi ne, Allah maɗaukin sarki ya datar da mu, a nemi sana'a, a yi sana'a, da shi za ka samu damar alkhairi, ka gina al'umma, ka gina addini, ka kuma samu damar asirinka yadda zai rufu kuma ka nemi albarka a wajen iyayenka ka nemi albarka a wajen malamanka ko Allah madauke sarki na tadda mu abinda muka faɗi daidai daga Allah ta'ala ne kuskura kurakure da muka Allah ta'ala ya yafe mana wannan hadisin Allah ta'ala ya nuna mana wani sati za mu sake dawa kansa hadisin Abdullahi dan Umar cewa manzo Allah ya ce la yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamati وليس في وجهه نزعة لهمين لا مكرنت معنى الإجمال إنسى مكرنت عينين واتو abin da aka fahimta ainihin wato hadisi Allah madaukakin sarki ya datar da mu abin da muka faɗi daidai daga Allah ta'ala ne abin da muka kuskure saboda karancin fahimta ko karancin ilimi wannan daga gare mu ne saboda raunin mu Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai masu tambaya na'am na ba zai imalan ba zai ɗaukar nauyinsu ba ake dogara ita ya matsayinsa matsayin to ai matsalar shi ne ba su da sana'a kuma kullum ba su da shi kullum ba su da shi to yara ne kuma aiwa annan go yara ne kaga su mas'uliyar yara ba akan su ake magana ana magana akan mas'uliyar manya ne to amma anan din akwai tsari dama da ya kamata a yi asalan ai kowane yaro kan waya yake da haƙƙin ci da shi mahaifinsa to kamata in mahaifinsa zai kawo shi makaranta sai ya shiryo da abincinsa ya kawo shi wajen malam kaga ba za a ɗora malam nauyi ba ko ba haka ban don shi ma malam bai da shi sai a shiryo shi da abinci da ɗan kuɗin cefane sai a ba malam da ɗan kuɗin sabulu da ɗan kuɗin sabulun wanki da na wanka to in malaman za a yi wannan tsarin abin ya fi kuma karatun ma sai an fi samun yinsa da an fi samun damar yinsa ko ba haka bane ba kuma sai ya fi daraja ai akwai wanda sai karatun ake karatun Qur'ani da irin wannan tsari sanda za akwai makarantun da za ka kai almajirinka ai danka malamin zai ce to mu anan wurin ba a bara na haka akwai ka'ida in kana so mu karbi almajir danka sai ka kawo buhun dawa ko buhun masara ko buhun gero sannan zaka bada kuɗi kaza a aje masa sannan za ka yi wa yaran naka ɗinki kala kaza ƙwarai ƙwarai eh to ka haka ne ka'idan to shi ne tsarin to in za a yi wannan tsarin haka ya kamata yi akwai yaro na ina jin kwanan yin ya dawo daga lafiya haka muka yi sai da muka kai abinci muka ba da kuɗi muka yaro ya zauna shekara sha biya hadda ƙulani mai kyau haka ba to irin wannan shi ne abin da ya kamata a dinga yi akan tsari kenan amma malami ya ɗauko yara ya daga kara zubi hakan nan ba tarbiyya ba ilimin ba karatu gaskiyar magana ni ba na goyon bayan wannan amma fa ban ce in sun zo barakar a basu ba a a basu don in ka basu loma guda ɗaya mun faɗi ladan ko da zaka ba mutum ya ci ai ladan da zaka samu sai da abdulkadir jailani yake cewa wane ka gina masallacin juma'a dubu go yawwa na haka za a ba su kuma yawwa Allah madaukakin sarki ya datar da mu wa alaikum salam to na na na ba yanzu muka faɗi hadisin ba manzon Allah sallallahu ya tara mata yayi musu wa'azi ba har yace mata ku dinga yawaita yin sadaka ba daga ciki akwai matar Abdullahi dan Mas'ud ba Zainab Zainab bin Mas'ud ko Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud ko ah ai kaga matar aure ce ko manzon Allah ya tara su yayi musu wa'azi to shine malam yake faɗin cewa wannan yayi nunin cewa ashe ya halasta namiji ya tara mata malami namiji ya tara mata ya yi musu wa'azi amma da sharaɗi. Sharaɗin shi ne idan akwai aminci ba fitina, idan akwai aminci daga fitinuwa, an gane? Idan ana jin tsoron fitinuwa ba, kar a yi shi ne magana. Ai, wani ma zai ce makamta, ai, mutu, ai, wannan ne, ai, wancan manzan Allah ne, wannan kuma ai ba manzan Allah, ko ba ka bane. Yawwa, yana da isima, yana da isima, manzan Allah ko isima tare da shi, ko ba haka ba. Yawwa, idan dai shi mutum ya yarda da kansa ba wata fitinar da zake jin tsoro, to yana iya yi musu amma yana ga yana jin tsoron fitinuwa to kar yayi shine abin da ya kamata shine maganar wallahi ta'ala ala na na na na na na ba aikata haramun ba saboda abin da ya sa ai shi abin da ya saya ya banya ya banya ya saya kuma ita ya zo ya gani ya saya ba wai ya saya a matsayin kwayar da za a samu ta kaza bane yawa ya banyar ya saya kuma wannan ya banyar da ya saya damar sa ne ko ya noma ta ko ya kawo dabbobin su cinye ko ba haka bane to wannan bai zama laifi ba a ka'ida in mutum zai sai abu ya sai abin da ya gani kuma akan akan matsayinsa wannan babu laifi Abin da ake magana an aikata haramu magana da take daukansa ma'aiki sallallahu yayi hani sai da ƴaƴan itatuwa tun basu nuna ba tun basu nuna ba saboda anan wurin su abin da aka yi ciniki ƴaƴan itatuwa ne an gane to kuma tunda idan aka raba su da uwar ba za su iya karasa ba za su zama asara to sai aka ce haramun ne cinikin wannan shi yake shine abin da ya dauke shi eh shine ya dauke shi akan wancan yawa sai idan aka sayi wa'annan ƴaƴan itatuwan in dai ba su yi abin da ake ce masa buduwi salahi ba akwai abin da ake ce masa buduwi salah shine sun fara alamun nuna wanda idan an raba su da uwar ma za su karasa nuna da kansu to in sun kai wannan matsayin za a iya cinikin su a jikin ƴaƴan itaciyar kuma a biya kuma bai zama laifi ba amma in ba su kai wannan matakin ba in aka yi cinikin haramun ne saboda abin da ya sa wanda ya saya din ya sai asara bai da tabbas in za su iya karasa nuna ko ba su karasa nuna ba amma in sun kai wannan matakin ko sun rabu da uwar za su yi ƙarasa nuna wannan za a iya saya wannan shine wallahu ta'ala ala masha Allah na alaikum salam na to to kafin ka yi so mara yi su kira mana sallah dole ka watakila mata fi ka kuɗi dole ka dinga nemowa abinci kana kawo amma su iyaye in suna da shi suna da hali ba za ka ce da su ba ba dora maka ba sai dai abin da yake na ihsani yawwa idan kuma ba su da shi wannan kuma wajibin ka ne ka ci da su wajibin ka ne ka ci da su to yayin da suka zama suna cikin matsayin da za a iya ba su zakka sun zama mabukata kenan yanzu ya zama dole ne ka ce ya zama dole ka basu yayin da suka zama dole ka basu kuma babu ainihin wato zakka a kansu kenan to sai dai shi halin da mutum yake kaiwa ya zama za a iya bashi zakkan zai iya yiwuwa ka ga mutum don yana da abin da mutum yana mutum yana da abin da zai ci na wata ɗaya wata biyu a yanzu ya kaga mai arziki ne in mutum yana da abincin wata ɗaya wata biyu wata uku ai mai arziki ne to amma yana daga cikin wanda za a ba su zakka ƙwarai da gaske sai mutumin da ya mallaki abincin shekara ne za a ce baya cikin wanda za a ba shi zakka yanzu dan mutum yana da motarsa ɗaya yana da ɗan gidansa da yake cike da iyalansa da yawa ta dinga tunanin ya wuce zakka bai wuce ba yana cikin yan lissafin zakka talaka ne talaka ne ko motarsa biyu ma suna ka talaka ne an gane yawwa so a takaice dai zaka iya ba iyayenka yawwa zaka iya ba wallahu ta'ala na'am malam
ina tafiya sai muka haɗu da yan fashi sai kuma ne kamar zan tsaya sai da ta da mota sai da ta kaɗa da sai kuma ina da tabbaci ya mutu sai da na riga da na kaka shi sai to shi wannan zan masa azumi sai sun ko ko ba zan
ai dan ta'adda ne dan ta'adda ba azumi akan sa ai muqawama akai shi dan ta'adda yana kokarin ya kashe ka ne ko sai manzo Allah ya ce idan dan ta'adda ya tare ka ka bashi dukiyarka ka ki ka bashi karka bashi idan ya yaƙe ka kai ma ka yaƙe shi yace to manzo Allah ya rasulullah idan ya kashe ni fa kai shahada yace idan ni na kashe shi fa yace ai ni wato jinin sa ya tafi a banza kuma ya tafi ta an gane ko ba komai akan ka in ka kashe dan ta'adda yayin da ya zo kanka yake sai maka ta'addanci sai Allah ya baka nasara a kanka a kansa kai ka kashe shi ba komai a kanka jininsa ba za ka biya komai ba saboda wannan shi ne saboda ɗan ta'addan wallahi wa'ala na? na tambayar? ok na na da halatta ba abinda dan uwa yake tambaya shi isin kamar gida yayi gobara sai a samu dabbobi da yawa sun kone shin tunda sun kone gaba ɗaya wannan nama ya ga kamar ya gasu ya kamata a ci a ba za a ci ba ai mushi ko ba haka ba ai ba a yanka ba ba a yanka ba yau tunda ba a yanka ba amma in wasu manya-manyan kifaye ne da ransu da aka samu sun kone a ciki a rasu wannan lafiya da ke tukunya manyan kifaye ba manyan kifaye manyan kwaɗi duk wani naman ruwa ya gasu ya ƙone wannan za a ci amma dabba ta gida cikin an'am wanda ta ƙone ba a yanka ba ba za a ci ba don ta mutu mushe yawa sai dai a ɗauka a ji a zuwa wallahu ta'ala alaikun salam a wannan ba ɗaya bane wannan ai faɗa suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar manzo Allah ce idan musulmai guda biyu kowa ya dauki makami yana dan uwa tambaya kan ɗan daba ko ɗan sare sare anguwa da ake yi nan ko wayannan sun je sun yi musu jinaya sai suka je sun ma suka shirya za su je su dauki fansa sai wayancan suka taso musu to yanzu idan wannan suka kashe wannan din su ma ba komai kamar irin wancan da yan ta'addan su akwai bambanci yawa ai wa'ancan ɗaya gefen ne yan ta'adda ɗaya gefen kuma lafiyar su kalauko ta amma nan kuma duk kowa ma ɗan ta'adda ne na haka musulmai ne guda manzo Allah ce musulmai guda biyu idan kowa ya ɗauki takobi ya fuskanci ɗan uwansa suka yi faɗa suna yaƙi wannan ya kashe wannan manzo Allah ce da wanda ya yi kisan da wanda aka kashe duk ɗan wuta ne duk ‘yan wuta ne, sahabai suka ce, Ya Rasulallah, hagal ƙatil, wannan kan dama wanda ya yi kisa, ai, an san ɗan wuta ne, to, fama balul makatul, me laifin wanda aka kashe kuma, shi ma aka ce ya tafi wuta, wanzu Allah ya ce, Inna mata harisun ala ƙatil sahibi, wanzu Allah ya ce, ai, shi ma ya mutu yana kwaɗayin ya kashe ɗan uwansa. na haka wannan wanda ya kashe ya tafi wuta da aiki wannan kuma wanda aka kashe ya tafi wuta da niyya dan yana da niyya shi ma ya kashe dan uwansa bai samu bane an gane yawa wannan shine kai yunkuri akan sa A'a don ka rama ka roƙa ta. Ka zama ɗan ta'adda haka ne. Dalili, abinda aka yi maka kai, abinda ya kamata ka yi idan aka yi maka jinaya, kai ba zuwa za ka yi karama ba, kotu za ka yi. A yi maka shari'a, diya ne a biya ka idan rama idan kisasi za a yi a yi kisasi ko kawari ko yawa wannan shi ne abin da ya kamata amma an kace kai ma za ka je ka rama abin da aka yi maka to kai ma za ka masa jinaya watakila fiye ma da abin da ya maka yawa yawa yawa sai kai kokarin ka kare kanka kana kokarin kare kanka sai ka samu dama a kansa har ya mutu to ba komai a kanka ƙwarai da gaske wa damuhu hadin jininsa ya zama banza Allah madaiki sarki da tar da mu lokaci ya dan ja minna ayi hakuri lokaci ya tafi bayan sallar asar bayan sallar asar ba ana shi hadisin bilal ko manzon Allah sallama ya ji takun bilal a gabansa a cikin aljanna ya ce ya bilal ƙadarinka har ya kai haka me kake yi har nake jin takun tafiyar takalminka a gabana a cikin aljanna Allah ya ce ni bilal ya ce ya rasulullah ni dai abin da na san ina yi ba wata alwala da zan yi sai ina yi nafila raka'a biyu manzo Allah ya ce ai da hakan ne darajar ka ta kai wannan kadarin ko ba haka ba to shine suke ganin tunda ko da yaushe mutum yayi alwala yayi nafila a'a in kai alwala lokacin da nafila bata halatta ba ba za ka yi nafila ba an gane ko kamar bayan sallar la'asar ba a yin nafila har sai rana ta faɗi an gane ko da kai alwala bayan sallar asuba ba a yin nafila har sai rana ta fito an gane ko sai dai wanda ya makar a rakata alfajir shi wannan ababin makaruhi zai iya yi shi ma an san samu ne ya bari sai rana ta fito yayi an fi son haka an gane wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم